نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا بقي قوة جماد الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم يبدا دليه دول أربعين شدة wanda ya daidai da takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu. Muna ci gaba da yin tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin suratul Baqara. Karatun da ya gabata mun ƙari aya ta ɗari biyu da tamanin da hudu ne ko? Ko da uku. za mu tashi kan aya ta 284 Allah ta'ala ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala ya ce duk abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa duka na Allah ne kayan Allah ne shi kadai baya da abokin tarayya a ciki wa in tubdu kuma ku mutane in kun bayyana ma fi anfusikum abin da yake cikin zukatanku mai kyau ko mara kyau aw tukhfuhu ko kuma in kuka boye mai kyawu ko mara kyawu yuhasibukum bihi Allah Allah subhanahu wataala zai maku hisabi da shi in mai kyawu ne in ma mara kyawu ne wa yaghfiru liman yasha to sai Allah ta'ala ya gafara ga wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha kuma Allah ta'ala ya azaba ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wata'ala mai iko ne a bisa dukkan komai Malam sai yukhbiru ta'ala Allah yana bada labari cikin wannan aya mai girma bi umumi mulki game da gamewar mulkin shi cewa mulkin Allah ya shafi ko ina ya taba ko ina ya game ko ina mulkin Allah Yali samai mulkin Allah subhanahu wataala ya game ma'abuta sama wal ardi da ma'abuta ƙasa wa ihaqati ilmihi kuma Allah subhanahu wataala yana bada labari game da wato zagaye wa sani shi mimma abdahu ibad daga abin da bayi suka bayyana duk abin da ka bayyana kafin ka bayyana shi Allah ya san shi وبما أخفوا kuma Allah ta'ala ba da labari game da zagayewa shi da sanin abin da bayi suka ɓoye shi fi an fuse mu a cikin zukatansu abin da ka ɓoye ma Allah ta'ala ya san shi ya alamu sirra wa akhfa Allah ya san sirri ya san abin da yafi sirri ɓoyuwa kuma Allah ta'ala ya ce wa sirru qawlakum aw ijharu bihi ku ɓoye maganar ku ko kuma ku bayyana ta innahu alimun bi zati sudur Allah subhanahu wataala masani ne game da duk abin da yake cikin zukata saboda babu abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu wataala wa annahu sayuhasibuhum bihi kuma Allah ya ba su labari cewa lalle zai yi masu hisabi da wannan abin wanda suka bayyana in mai kyau ne in mara kyau ne haka wanda ka ɓoye ka yi imani da shi ka yarda da shi in mai kyau ne Allah zai maka hisabi in mara kyawu ne ma Allah subhanahu wataala zai maka hisabi wa yaghfiru liman yasha to Allah ta'ala sai ya gafara ga wanda ya so ga wanda ya ga dama wane ne wanda Allah subhanahu wataala yake ganin dama ya mashi gafara malam yace wa huwal munibu ila rabbih shine mutunan da yake komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala bana shine mai tuba ko kuma wanda yake zuwa da wasu ayyuka masu kyawu bayan ya saba ma Allah saboda waɗannan ayyuka masu kyawu da ya gabatar da su ga Allah sai Allah ya gafarta mashi kamar sallah kaga Allah ta'ala da ita yana yin gafarar zunubai sallan magariban nan da muka yi zunuban da muka yi gabanin ta Allah sai ya fi mu haka sallar isha'i in muka yi ta Allah ya kai mu mun yi ta Allah ya kai mu mun yi ta Allah ya samu shekara dubu ma muna sallah to in muka yi ta zunuban da suka wuce waɗanda suka faru yanzu sai Allah subhanahu wataala ya gafara su kaga wannan mai komawa ne zuwa ga Allah ko ba haka ba mai sallah yana koma zuwa ga Allah mai karatun alkur'ani mai zikirin Allah duk suna koma zuwa ga Allah mai tuba shi ma in ya tuba Allah subhanahu wataala zai gafarta mashi al-awwabu ilayhi wanda yake yawan komawa zuwa ga Allah kuma yana yawan kuka zuwa ga Allah subhanahu wataala kasa ana son bawa zan kuka kuka na tsoron Allah ba kukan yunwa ba, ba kukan talauci ba, ba kukan rashin aiki ba. Kalabe cikin daki kai ta kuka saboda tsoron Allah, ba kai ta kuka saboda kuɗi sun ƙi samuwa ba, ba kukan tsoron Allah ba ne, kukan wahala ne. So ake kalabe cikin daki kai ta kuka saboda tsoron Allah, saboda kana ganin Allah ya yi ka, Allah ya iyayenka ba su nan, ya yi kakanninka ba su nan, ya yi makwabtanka da yawa ba su nan, ya yi danginka da yawa ba su nan, Allah ya yi ka musulmi, don girman Allah kawai sai ka fashe da kuka. Ba wanda ya sani, kai kukanka ka shafe hawayenka ka hito, ba tare da wani ya sani ba, in ka gai kuma ka ɓata lada. Ya aije kwana na ina kukan tsoron Allah, haraka ta lalace. To shi ne al'agwab, mai yawan komawa zuwa ga Allah mai yawan kuka mai yawan kankan da kai ga Allah subhanahu wataala shine wanda Allah yake magafara fa innahu lalle shi Allah kana ya kasance lil awabina ga masu yawan kuka da komawa zuwa gare shi ghafura Allah ya kasance mai yawan gafara al awabina jama awab ne kalmomi sun zo na kalma awab awabina iyab inna ilaina iyabahu iyabu shine komawa yasa da larabci a abin nan takarda ta take na na na mota ko na jirgi in zuwa da dawowa ne ana ce masa azhab wal iyab zuwa da dawowa aleritu zuwa da dawowa iyab shine dawowa to ana so in ka tafi ka tafi ka dawo wurin Allah in ka shiga daji ka yi nisa to ka dawo Allah yana nan kusa duk lokacin da ka dawo Allah na kusa Allah ya fi ka kusa da kanka saboda haka kakka ce na yi nisa ba ni jin kira wai ce ma ka saurari kiran Allah ka dawo wurin Allah subhanahu wataala in kana so ka gama da duniya lafiya to Allah subhanahu wataala yana yin gafara ga mutanen da suka shiga daji kuma suka dawo yalla ba kaman mutum bane wanda yake cewa ai na na yarda ka na san ya kaza ka na ba ruwana da kai a ko mi kai ka dawo wurin Allah Allah zai yafi maka Allah ya yafi mu wa yu'tibu man yasha kuma Allah yana yin azaba ga wanda yaso wane ne wanda yaso wanda Allah yake ma azaba wa huwal musirru shine wanda ya dage ya tsayi tsayin daka alal ma'asi akan sabon Allah bi batinihi wa zahirihi a cikin bayyanan shi da cikin shi cikin zuciyar shi ma yana saban Allah domin yana zagin Allah da zuciyar shi yana rike waɗansu abubuwan da basu dace rike ga zuciyar shi ba kuma ya yarda da su to haka ma zahiri da bakin shi yana faɗa da gabobin shi yana aikatawa to wannan Allah subhanahu wataala zai mushi azaba Allah ya kare mu daga hali irin nan shi malam yace wa hadhihi al-aya wannan aya mai girma لا تنافي الاحاديث الوارده ba ta kore hadisai waɗanda suka zo fil afwi a cikin yafewa Allah subhanahu wataala amma haddatha bihi al-abd nafsuhu game da abin da bawa ya ba zuciyar shi labari da shi malam ya amal matukar dai bai yi aiki ba aw ya takallam ko kuma bai yi magana ba ka san akwai abin nan kafir da yake zo maka tunani sai ya gitto ma zuciyarka kawai sai ka ji kana wani tunani wanda bai kamata ba tsakaninka da Allah tsakaninka da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninka da alqur'ani tsakaninka ma da addini kawai sai ka ji wani tunani yana zo maka mara kyau kuma zalla sallallahu alaihi wasallam yace Allah inna Allah tajawaza Allah ya yafi daga bayina daga daga al'ummata ma haddathat bihi anfusaha wa ma haddathat bihi anfusuha abinda zukatansu suka faɗa suka ba su labari da shi a can ciki ba waje ba Allah ya yafi mana duk mugun tunanin da zaka yi in dai baka yarda da shi ba ko in baka bude baki ba ka faɗe shi ba to Allah ya yafi maka Malam yace wannan aya bata saba ma waɗannan hadisan ba muna ganewa ko wa tilkal khatarat wadancan tunanin dukan da suke gitto ma mutum iyallati tatahaddathu bihan nufus sune waɗanda rayuka suke zantawa da su suke magana da su allati wanda la yattasifu biha al-abdu wanda bawa bai siffantuwa da su wala yusammimu alaiha kuma bawa bai aikata su ba ya dagewa cewa sai yayi su sune ake magana su ne waɗanda Allah ya fi maka, shaɗan yana zo maka ya tambayi kawai wa ya halicci Allah. Cikin tunaninka kawai sai ka ji kana tunani, kawai sai ka ji ka tafi kana ta tunanin wani shi wani wani Allah shi wani shi, ƙarshe sai ka ce ba faɗi kake ba, kawai tunaninka ne ke zuwa, kawai sai ka ji kana tunanin to shi kuma Allah fa. Allah sallallahu alaihi wasallam in tunaninka ya kai na wurin ka ce a'udhu billahi ko ka bar tunaninka dakatar da shi to duk da haka nan Allah ta'ala ba zai kama ka da laifi ba sai in kafari sai in ka zo ka ce ni wa malam gaskiya ina da shakku game da Allah saboda na san kowa wayi shi to shi Allah wayi shi kuma ka tsaya kana jayayya kana rigima kana gardama da kai da malam shi kenan mutum ya rabu da addinin musulunci ya kai haka amma dan ka ji cikin zuciyarka kana tunanin haka wannan babu matsala ba a so ayi sahabbai suka ce ya rasulullah wani lokaci muna samun kanmu muna wani tunani wannan tunanin da mu faɗi abin da muke yin shi gara a jeho mu daga samaniya zuwa ƙasa jijjikin mai ciccire gaba ɗaya manzo Allah ya ce haka ake so in ka jera wannan mugun tunani ya zo maka ga zuciya to ka rabu da shi ko ka faɗa mu kowa ma kowa ma yana yana wannan tunanin kowa da irin nashi kowa da irin mugun tunanin da shedan yake akwai lokacin da zaka jin karatu duk ka aje shi ba kowane ne fa ka aje karatu gefe kawai kana ta wannan tunanin ko malami ne kai akwai lokacin da irin wannan tunanin zai zo maka to da haka babu wanda ya tsira idan almajira annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tsira ba wai za tsira suna tare da manzo Allah ba suke ga ma annabi cewa ɗayan mu yana samun wani tunani mugu da yake yi da ya faɗi wannan tunanin gara a jefo shi daga samaniya manzo Allah ya ce zalika sarihul iman wannan shine imani cikakke kararan imani kenan wanda yake hana ka wanda yake zama lizami gare ka yana tsare ka domin kakka faɗi maganar da ba ta da kyau. Allah ya samu dace. Malam ya ce wa amma amma kuna a nan wurin bahiyar azaimu shine niyoyi almusammima niyoyi waɗanda suka dage sai an aikata abin su ake magana. Wala usafi thabita da kuma siffofi waɗanda suka tabbata fin nufusi a cikin rayuka. cewa bawa ya siffantu da wannan mugun tunanin da yake yi da zaran bawa ya siffantu da irin wannan mugun tunanin to shikenan sai Allah ya kama ya da shi ranar alkiyama kuna ganewa ko ko kuma ya dage sai yayi kenan ya yarda da tunanin Allah ya kiyaye awsaful khair tunani na alkhairi sifofin alkhairi ka rike a cikin zuciyarka wa awsafi sharri da kuma ainihin sifofi na sharri su ne ake magana niyya da dagewa kan aikata abin to sai Allah ta'ala ya maka hisabi da shi amma wanda ya gitto baka yarda da shi ba kace sharri shaytan ne to Allah ta'ala ba zai ma hisabi da shi ba ولهذا قال تعالى دوما haka ne Allah ta'ala yace ma fi anfusikum in kun bayyana abin da yake cikin zukatanku ai istaqarra fiha wa thabata ya tabbata a ciki ya kafa a cikin zukatanku min al'azaimi na niyoyi da kuka yi na aikata wannan abin da riƙewa wal awsafi da kuma sifobi to Allah sai ya muku hisabi wa akhbara Allah ya bada labari annahu ala kulli shay'in qadir cewa lalle Allah ta'ala mai iko ne abu sa dukkan komi wa min tamami qudratihi to daga cikin cikan ikon Allah da iyawan Allah muna gane ko muhasabatul khalaiq wato yi mahalittu gaba da hisabi binciken kowa kowa sai an caje shi kowa sai an mai hisabi sai wanda Allah subhanahu wataala kada ya tseratar ya kyale shi kawai saboda cikar shi saboda cikar imani shi to kowa wannan in ba dan iyawa Allah ba yake yi ma duniya hisabi kuma kowa an san abin da yi mai kyau da mara kyau da abin da bai mara kyau da abin da yi bai mai kyau din ba duk Allah ya sani duk abin da kai ba mu ba duniyan nan fa gaba daya ta yanzu da ta jiya da ta shekarun jiya da ta farkon duniya da ta ƙarshen duniya duk sai Allah ta'ala ya tara mu gaba ɗaya mana hisabi kuma hisabin nan ba zai dauki lokaci ba ba ya dadewa za ka sha kallo kai ma a sha kallon naka gaban kowa za a yi bismillah wa isali da kuma sadar da ma yastahiqunahu abinda suka cancance shi Allah ta'ala ya ba kowa abin da ya dace kasan sai ikon Allah. In ba ikon Allah ba wake ya ba kowa abin da ya dace, abin da kowa ya cancanci a bashi. Sai ikon Allah. Minas sawabi na lada, kowa Allah ya san lada nawa ya samu. Wal iqab da kuma azaba kowa Allah ya san zunubi nawa ya tara. Kuma kowa sai an bashi daidai shi. Kuma sakamakon wannan laifin da sakamakon wannan ladan Allah ta'ala zai ma kowa hisabi jaza'i sakai yadda Allah zai ma kowa kowa gurgurda abin da ya samu abin da ka samu na lada kai ka je aljanna sai Allah kai ka aljanna haka zunubi in abin da ka samu na zunubi ya kai yarin jahila dakka to shikenan sai Allah ya ga dama sai ya yafi maka kawai domin kowa sai ya gana da Allah akwai abin da Allah zai gaban kowa akwai kuma abin da Allah zai sirri ne nan gaban kowa ake sirrin kuma ba wanda za yi Allah ya gana sai Allah ya gana da kowa kuma duk wannan duk abubuwan duk abubuwan da za su faruwa duk za a yi su cikin kankanan lokaci saboda Allah ne yake yi ba mutane ba in mutane ne kaga dole sai an kwana kwana ɗaya ko ga gaji an yi zaɓe ƙasar Ghana sai da akwana ba ya faɗin shi jiya dole sai yau za a faɗin ai yanzu ma ba kai ga ida duka mutum miliyan goma sha tara ne suka yi zaben amma har yanzu ana na ana ta jira saboda ɗan adam ne ke aikin kuma da taimakon na'ura in kuma Allah subhanahu wataala zai yi abin ƙasa ga shi kadai ya san ƙasa ga menene za a aiki amma dai ba zai dauki lokaci ba dan da nan za a yi a gama na aljanna a tura su wasu a tura su wasu a gargada su wasu kuma a rakka a rakka su ko ko dai Allah sa ko gargada mu wannan da yaki dai ta aljanna ko koran mu ne za Allah sa kora ku inda aljanna za ta yi mana su. Na Allah ce wasiƙar da na taƙo, a korawa ce, siƙa, za a kora. ko kuma waɗanda za a rakka su cikin aminci da girmamawa. Cikin rakiya kamar yadda ake ma manyan mutane a duniya aka za a musu a lahira, sun mutunci, sun wuce a gargada su. In ka gana gargada shugaban ƙasa to an mai tawaye, an mai juyin mulki, kamar yadda aka ma na Suriya, na ƙasar Sirigo, ya gudu ya tsere. Kaga duniya kenan. can da can taron dangin arna sun goya mai baya dama shigo shigo ba zai hice suka mai sun hada shi da yan kasar shi shikenan yanzu ya zama dan gudun hijira kadiba kaga daga mutunci zuwa wulakanci daga girma zuwa kaskanci shugaban kasa ya gudu sojojin kasa nashi ne yan tawaye yan tsirarin mutane su gagare ka to saboda karshen abin ya zo Allah ya tsaida abin idan Allah ya tsaida abin sojojin ka ma za su cewa yunkuri za su yi su kashe ka. Raka mutum ya kiyaye Allah ya ba Allah ya ji tsoron Allah, in Allah ya baka matsayi ka yi ƙoƙarin yin adalci da kirki da mutunci a cikin shi. Domin akwai ranar ƙindillanci, to wannan ikon naka akwai ranar da za a ƙarewa. Kuma kaga ya gudu cikin wulakanci da kaskanci, ba wanda ke tausaya, ba wanda zai tausaya mashi. saboda ya yi ɓanna ya kashe mutane ya rushe gidajen mutane ya hana mutane kasuwanci ya hana mutane aiki ya ya talautar da mutane ya rushe gidaje gidaje gidaje irin manyan gidaje Siriya fa tana daga cikin ƙasashe na larabawa waɗanda suke da gidaje na zamani masu inganci wanda ko turawa su gwada musu gidaje masu kyau ƙasar Siriya da an rusa su da an kawo ƙarshensu, da an kori mutane, duk sun watsa lokacin nan, Sudan, har cikin Sudan akwai suna ta bara, sun yi gudun hijira suna bara, suna roƙo suna maula, mutane masu mutunci masu wadata, an maida su talakawa, kowa zai tausaya mashi. Sauraka ka yi mulki, in Allah ya baka mulki, ka tausaya ma mutane tarar da kai ma in wata jaraba ta zo za a tausaya maka. wanda za a cewa inda ma kai ne ke mulki da ma a mai doka amma yanzu wannan wa za a fatan ya dawo tunda wannan banna da ya ragargaza ƙasa kadi ba duk kasashen da suke goyon bayan shi ba suna kallo da gangan ne dama saboda haka mutum ya bar amince ma arna ba amince musu yadda suka ce suna son ka ka kyale su kawai sai sun haɗa ka da 'yan ƙasarka kuma sai su ja baya su kyale ka. Allah ya kiyaye. Hadha ikhbarun min Allah. Wannan ba da labari ne daga Allah. Annahu cewa lalle shi lahu na Allah ne ma fi samawati wa ma fil ardi. Duk abin da yake cikin sammai bakwai, duk abin da yake cikin ƙasai bakwai gaba ɗaya na Allah ne. Aljami'u dukkanin wanda yake cikin sama da ƙasa da sama ɗin da ƙasai. Khalaqahum Allah ya halicce su. wa razaqahum kuma Allah ne yake ba su arziki di duniyar nan da yawanta Allah ne yake ba mu arziki fa abinci da kuɗin da muke samu da suturar mu da gidan mu da moto komi Allah ne yake ba mu wa dabbarahum kuma Allah ne ya tafiyar da su suke tafiya da su li masalihimud diniya ga abubuwan da za su amfane su na addini wa dunyawiyya da kuma abubuwan da za su amfane su na duniya duka Allah ne yake juya su gare su wannan sanyi da muke ciki duka Allah ne ya kawo mana shi ka san ai ba wanda ya sai ba wanda ya sai kawo sanyi garin nan ba na'urar da za ta sanya garin nan ba a yi ta ba kuma ba za a yi ta ba to ba garin nan ba kasan mu ma ba kasan mu ba da Najeriya da Chadi da Sudan duk sanyi ake yanzu akwai wanda ya ya kunno mu sanyi in ba Allah ba sai Allah kawai kuma babu babu wani daji da zaka shiga ka tado kura ta zo ta tsaya ta dawwama tana ta kadawa haka sai Allah kuma babu wata fanka cikin duniya da za a kunnawa ta sa itace su ta moci duk Allah subhanahu wataala shi ne ya juya rayuwar mu zuwa ga wannan sanyin kuma saboda muna buƙatar shi in aka shekara ba a yi sanyi ba mun shiga uku a ce wannan shekara an wuce ba a yi sanyi ba to wayo mu wayo kanmu Allah kare sai irin bala'in da zai samu sai sanyi ya zo ya wuce ba a yi shi ba ana bukatar shi da haka da abin da zai gyara mu rayuwa da abin da zai gyara mana addini duka Allah subhanahu wataala ya bamu shi wa kanu mulkan lahu da haka kenan sammai da kasai da wanda yake cikin su gaba daya mulkin Allah ne duka Allah ne yake mallaka su kuma yake juya su wa abidan kuma sun zamanto bayi ne na Allah subhanahu wataala la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ba su mallaka cuta ga kansu ba su mallaka amfani ga kansu babu wani wanda yake iya sanya ma kanshi rishin lafiya babu wani wanda yake iya talauta kanshi duk ba wanda ya mallaki wannan ko ka sa wani saboda ka mallaki talauci ka sanya cikin talauci ba ka iyawa ko ka amfani mutum ba ka iyawa ba ka mallaki wannan ba sai dai kana iya zama sababi amma wanda ya mallaki wannan shi yasa wani lokaci ko ka so ka amfani mutum sai Allah ya hana wani lokaci ko ka so ka cutar da mutum sai Allah ya hana kana iyawa amma sai Allah ya hana saboda shi ne mai mallaka amfanin da cuta in ya kawo maka cuta to sai ta same ka in ya kaudar da kai daga cuta kuma ta kauce kenan babu wanda ya sai gama ka da ita وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير وهو على كل شيء قدير ولا موتا كما با متاني بس ملكي متوا با babu wani wanda yake iya kashe wani sai Allah shine yuhyi wa yumitu wala hayatan ko rayuwa Bahaushe yace in yi tsari gaskiya ne in ban yi tsari banza ne kuka za ta yi, wanda ya mallaki mutuwa ya kashe kanshi muna. Wanda ya mallaki rayuwa ya rayar da kanshi muna, in mutuwa ta zo ya ce ba ya mutuwa. Kana kallo an shaƙe ka mala'iku suna shaƙarka suna bugunka, ba yadda za ka yi, kana ya fara da mala'iku ne. Walau tara, iz ya tawaffa allazina kafaru al-mala'ika yadribuna وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق بعد ذلك suna ta bige-bige sai sun mutu ina ta ƙara yana kuka kai ya mutu sai ya mutu da saboda haka babu wanda ya mallaki mutuwa ko rayuwa sai Allah subhanahu wataala wala nushura ko kuma tadawa bayan mutuwa bayan ka mutu a tayar da kai babu wanda ya sai tayar da kai sai Allah wa huwa rabbuhum kuma shi Allah ta'ala shine mahaliccinsu wa malikuhum kuma Allah shine mai mulkinsu alladhi yatasarrafu fihim wanda yake ta jujjuyawa a cikin su yake jujjuya musu rayuwarsu kenan bi hikmatihi da hikimar shi da hikimomin da abin da kaga Allah ya kawo da hikima ya kawo mun muna cikin sayin shinkafa jikka tara da rabi goma sha ɗaya sha ɗaya da rabi sha biyu mai tsada ce ake cewa sha uku kai tsaye sai Allah ya mera mu mai tsaye sha shidda sha bakwai sha takwas sha tara ishirin wancan ta sha uku ta koma ishirin da biyu kana so ka ci daɗi sai ka ba da ishirin da biyu a baka duk Allah ya ne saboda wata hikima bai mance mu yana tana da mu ya samu dama rubuce yake sai wannan zamanin ya zo kuma muna fatan Allah ya sa abin yayi baya amma ita rayuwarmu ta gwada mu cewa da abin da ya tafi mai dawowa. Yau da gobe ta gwada mu da abin da aka yi bai dawowa baya sai dai ci gaba. Na fatan in ya ci gaba Allah ya buɗo mu hanyoyin samun kuɗin da za mu zan kibe bukatu. Amma da wuya da wuya shinkafa ta dawo baya kuma. Shekara sha biyar da ta wuce buhu mai kilo hamsin jikka takwas yake. jika takwas yake wani ma jika bakwai yake dan ishirin da biyar za ka sai jika uku da rai kaga da wata juya sai ya linka shikenan kuma bai ƙara dawowa ba to kaga irin wannan man haka nan Allah yana abin shi saboda hikima kuma Allah ta'ala bayan abin shi haka nan yana yin shi ne saboda mun taɓa shi saboda ya ce mai minki ya ce mu bari mun ki bari ko ba dukkan mu ba wasu ne daga cikin mu kuma abin da yasa yake mamu haka saboda waɗanda suke taɓa shi din ba mu masu magana kale shi muke yi to da haka Allah ta'ala yana juya rayuwarmu ne da hikima wa adlihi da kuma adalci Allah yana ba kowa abin da ya dace da shi shine adalcin Allah a baka abin da ya daidai da kai shine adalci a baka abin da ya fi karfinka kuma shine falala ka san akwai ƙari ai ko saboda kayan shi ne kamar kuɗin ka ne wani sai ka baya dala ɗari ko mabarata masu baran nan masu bara abin nan na kasassu masu bukata ta musamman wani kana ba shi dala biyar wani kuma sai ka ji tausayin shi ga ba dala goma wani kuma sai ya zo ya fi wannan da wani ma jikka za ka ba shi saboda tsananin tausayi da kashi ba haka fa Allah yake wanda Allah ya masa tsananin tausayi sai ya ba su da yawa ya san kuma in ya ba su da yawan nan bai bata su su kuma wasu sai a ba su ɗan kaɗan saboda ya san an ba su da yawa ba su ƙara zuwa masallaci tsahon gaban nan da an kira sallah kake ganin su to shi ke da juma'a ma sai ka ganye sai ga yana diba na san yanzu an fara hudu ba ko to bari in tai kayan je dai an kare ma tsanta da sallah da naje sallah ranar su malaman nan sai su ta maka faɗa ga hudu ba su ta faɗa kamar kamar kamar su suka baka kuɗin shikenan saboda da can kuma sauri yake yi sai ya kutso mutane ce wallahi malam wannan hudu ba ta yi mutanen nan ba su da imani ba su da imani kana ga yadda suka rirrike abin sun hana mutane to yanzu ya samu shi kenan wa'azi ya hukan shi akwai waɗanda Allah yana kallon su haka sai ya ce a bar su dai yau su ji daɗi su yi wata ba su ji daɗi ba. Su wata sai a ɗan buɗa haka a ɗan risa mai abin nan, a ɗan shagali kuma shi ke sai a rike. Ku duka Allah yana ba wanda ya ga dama ne da adalci wa isani da kyautatawa. Wa qad amarahum kuma lalle Allah subhanahu wataala ya umarce su wa nahahum kuma ya hane su wa sayuhasibuhum da sannan Allah ta'ala zai musu hisabi alama a asarruhu abisa abin da suka ɓoye, wa alanuhu da abin da suka bayyana, wa yaghfiru liman ya sha'u, sai Allah ta'ala ya gafara ga wanda ya ga dama, wa huwa, shi kuma gafara ga wanda ya ga dama yana tabbata ne liman ata ga wanda ya zo bi asbabil maghfira da sabubba na gafara, kamar yadda muka faɗa da su. Wa yu'adhibu man ya sha'u bi dhanbi, kuma Allah yana azabtar da wanda ya so da zulubin shi. alladhi wanda lam yasul lahu ma yukaffiruhu abinda zai karkare mai zunubin bai aikata shi ba bai samar da wannan abin ba bai tuba ba kuma bai aikin kwarai ba kaga Allah ba zai gafarta mai zunubin shi ba kuma musamman in ya zama to ba musulmi bane wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala mai iko ne a bisa dukkan komi la yu'jizuhu shay'un babu wani abu da yake gagaran Allah ba kamar kai ba dan adam da abubuwa da yawa suke gagarar ka haka ne go dan adam abubuwa da yawa suna gagarar shi gaza yana son yana yana tunanin wata rayuwa irin ta yake so amma ina Allah ya ci ba a yin ta abin da kake so ga kada gida mai kyau ga kada yan motocin ka na hawa ga kuɗi nan cikin daki ma kullun ga ɗarmi ɗarmi na sai dai kalle su kai ta dariya kuma Allah ya ce a ba yadda za ka kai kai kai kai abin ya kiya saboda ba kai ke makanka ba Allah ke maka bal kullul khalqi dukkan halittun Allah subhanahu wataala qawqu qarihi suna yin biyayya ne ga karfin Allah in Allah ya so ya gwada musu karfi dole su bi babu wanda yake kiyama karfin Allah wa mashiyatihi kuma suna yin biyayya ne ga mashiya ta Allah wa taqdirihi suna yin biyayya ga kaddarawan Allah babu wani wanda ya sai kauce makaddaran Allah in ta tafi sai ta same ka ko ina kake kuma kowane ne kai wa jazaihi da kuma sakayyan Allah subhanahu wataala duk mutane suna shiga karkashin biyayya ga Allah subhanahu wataala a cikin wannan sai Allah ya ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير التي آمن الرسول منذ صلى الله عليه وسلم يا الإيمان بما أنزل إليه من ربي game da duk abin da aka saukar da shi zuwa gare shi daga wurin Allah subhanahu wataala gaba daya wal mu'minuna kai masu imani ma na hakika su ma sun yi imani da dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi gaba daya kullun kowane ɗaya daga cikin su da manzo sallallahu alaihi wasallama da masu imani tare da shi amana billahi kowa cikin su yayi imani da Allah cewa Allah shine mahalicci kuma Allah shine abin bauta shi kadai wa mala'ikatihi kuma sun yi imani da mala'ikun Allah cewa Allah yana da halitta da yake ce ma mala'iku, Allah ya halice su daga haske kuma suna da yawa, ba wanda ya san adadinsu sai Allah. Su haske ne, su ba jiki ne irin namu ba haske ne. Suna da yawa kuma Allah ya rarraba musu aiki, kamar yadda kuma Allah ya rarraba mu aiki. Dukkan muna inna sa'ayakum la shatta. Aikin ku daban-daban yake. kowa aikin imani ma zaka ga kowa da irin wanda yake so ko ba haka bane zaka ga wani sallar nafila ba wadda ba yi wani ko ba ta burge shi yana da imani ga wanda ba ta burge shi ba ta dame shi ba ba ruwan shi da ita ba dole ba ce zaka ga wani kafin sallaye bayan sallaye ba hita daga masallaci sai ya daddake sai yayi komai da abin da ake so sai yayi sannan ya tashi ta wani kuma ina shi Allah Allah ma yake ai maza kare sallah safar ai maza kare wobe hita kuma sai ganshi bakin masallaci tsaye ya rike kugu haka ya ma rasa ina zaya ta dake cikin masallaci baka san inda zaka ba ka je wurin Allah mana Allah ya ce fa firru ila Allah duk kowa ya gude ta wurin Allah muna sai ka ga ka ga Allah ka ce baka san ina zaka ba ana kare sallah ka fita baka san ina zaka ba ba ka sai ba ka sai dawa to wani zaka ga Allah wani da zaran an ce ma lokacin sallah yayi kafin ladan ya kira sallah ma har ya zo wani ma shike bude masallacin ba shine ladan ba sai ya riga ladan ya biya ta gidan ladan ya ce a bar shi kile ya bude masallaci zo ya zanne kaga da wannan saukakewa ce wani kuma da an kira sallah komai sai ya bari ya tafi masallaci wani kuma ya bari ya ce saura minti biyar ya ce ya samu ko nafila yi wani kuma ya ce sai an tada wani kuma ya ce limamin nan tsawaita sallah yake bari in bashi minti uku ina zuwa kaga minti ɗaya da rabi ko biyu za su a duka duk da alheri ne ta alheri na abinda ba alheri shine mutum ya ƙi to kaga kowa da irin aikin shi kowa akwai inda Allah ya aje shi wani duka yake hadawa gaba daya wani duk sati sai ya azumin litinin da alhamis kuma duk wata sai ya yi ta wani ma yayi yau ya aje gobe azumin annabi Dawud da yake rayuwar shi kawai haka take wani kuma kullun qur'ani kowa da abin da Allah ya sauƙaƙe mashi wani kullun zikiri in ba la haula yana salatin annabi in ba salata annabi yana la ilaha illallah in ba wannan yana subhana yana tai ba kowa ke samu wannan ba kaga din da kaga mutum yana ta zikirin Allah ba kowa ke samu ba kowa da irin inda Allah ya ji to shi ma mala'iku haka Allah ya masu ya ji sauraron su daban-daban kowa da ake shi yawa ke gare su babu wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yace yawan su ya kai duk saman da ka sani cike take da mala'iku. Manzo Allah ya ce sama na kakaka tana kara kamar ta tsagi. Saboda babu wani wuri da zaka aje dan yatsanka a wurin face mala'ika yana na yayi sujada. Ta yi gab ta cika da mala'iku kaga yawa ke gare su wanda zai cika saman na aika san yana da yawa ga baitul mamud kullum mala'ika dubu saba'in ke shiga tun da aka yi shi tun da aka yi shi tun kayan a yi ɗan adam fa kullum dubu saba'in ke sallah cikin shi kuma wanda suka shiga ba su ƙara dawowa sun shiga wani aiki kuma ga masu kula mai kula da wahayi ga mai kula da iska ga mai kula da ruwa ga mai kula da raba arziki ga masu rubuta mu ko yawan mala'ikun da suke tare da mu kowa yana da mala'ika biyu masu rubutu akwai ko mala'ikun da suke tsaranka su daban suke su kuma su tsaron lafiyarka suke kawai wani je ya shara rama mali sai su kauda in Allah bai kaddara ba wani zuro hannun shi ma kulli sai su ture ka haka da ka kauce ya kasa yi kuma saboda su ne suka ture suka hana saboda Allah bai ce wannan kullun ya same ka ba ko wata jifa kana tafiya kawai sai ga jiwa ta ta gifta ta gaba ta yara in Allah bai ce su tsare ka ba da ita shikenan daga sun ja baya kaf sai ga igiya sai ruwa hankali sai a rasa ta a hankali sai ta sai ta goga ma gudan kenan sai ka rasa idanun guda biyu gaba daya ko kuma ta samu goshinka ga idanun amma kwalwa ta samu matsala kenan sai ka fara surutai da sabbatu da an ware hira sai ka yi nan wajen in kuma Allah subhanahu wataala bai rubuta maka ita sai su kare ma haka dai suke hatta idza ja'ahu al-maqduru lam yafidu suna tare da kai in dai maqduri abinda Allah ya kaddara maka bai zo ba to shikenan suna nan da zaran maqduri ya zo kuma shikenan sai su ja daga baya su bari Allah ya aike shi kamar nan ina tsaye bisa feroji duk motoci na jere wasu ƴan mata suka zo su uku su ana jira fa kowa jira yake wuta ta kama a wuce kawai su suka zo suka cewa za su tsaya jira da gudu shi ma wani ya taho da gudu da mota tana kokarin waccan kanta tsaye da shi kawai da ka gani ka san aikin mala'iku da Allah yake su kowa a guje yake kuma suka taka burki aka tsaya kuma ya wuce ga su dab da shi da an gamu da gaskiya ba mutuwa ba kikkire su zai mota ce babban jib ce katkat ce sun ce ba tsaya duk motuna da motoci duk an tsaya ana jiran hota ta kama kawai suka ce injuwa ma suka taka birki a guje suke sai wannan taka birkin kuma ba su yi wani abu ba wanda za saboda tsoro ko saboda an taka birkin ba lokacin shi ba su yi wani waje kawai suka tsaya cik kamar ba gudu suke ba Allah sarauta ce ta Allah ba mu ci gaba da mala'iku muna maganan mala'iku kan mu maganan mala'iku yawa ke gare ta wa kutubi kuma sun yi imani da littattafan da Allah ya saukar da su wa rusuli sun yi imani da manzannin Allah gaba daya la nufarriqu baina ahadin min rusuli suna cewa ba mu bambantawa tsakanin wani daga cikin manzannin Allah dukkan su mun yi imani da su Allah ya aiko su wa qalu kuma suka ce sami'na wa atana mun ji kuma mun bi ma'ana muna ladabi da biyayya ga maganar Allah ghufranaka Allah muna neman kai mu gafara rabbana ya mahalicin mu Allah wanda ya halice mu wanda yake azurta mu wa ilaikal masir kuma wurin komawa zuwa gare ka yake tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam malai yace ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna man qara tainil ayatayn cewa duk wanda ya karanta waɗannan ayoyin guda biyu fi lailatin a cikin wani dare ko fi lailatihi a cikin daren shi da yazo ya kwanta ga fatahu sun isar mashi sun ishe ka kawai in ka karanta waɗannan ayoyin guda biyu shikenan ya ishe ka amanar rasulullah da la yukallifu Allahu nafsan in ka karanta shikenan sun ishe ka Bana ba sai ka karanta ayatul kursi ba. Sai dai Bahaushe ya ce kari ba yakin daɗi. Zai karanta ayatul kursi. Ko ko rabin minti ya ka karanta ayatul kursi. A gani. Kari ba yakin daɗi sai ka karanto kuma kula usai. da sauran addu'o'i duka karu dan adam ai ba ya koshi to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce sun isa sun isar maka sun wadatar da kai duk maganin da ayatul kursi da kulawuzai da sauran addu'o'i da za su maka wannan ma ayoyin guda biyu sun maka shi ainihin jami'in shirur sun isan ma mutum daga dukkan sharuri gaba ɗaya. Wa zalika li mahtawata alaihi abinda yasa suka isar ma mutum saboda abinda suke kumshe da shi min al jalila na ma'anoni waɗanda suke masu girma. Bayani ne fa akan me? Akan girman darajar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Fa inna Allah amara fi awwal hadhihi sura domin Allah subhanahu wataala ya yi umarni cikin farkon wannan sura ya umarci annasa mutane bil imani da imani bi jami'i usulihi da dukkan wato shika-shikan imani gaba da fi qaulihi qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ce mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar da shi zuwa gare mu a zuwa ƙarshen aya وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من رسله منهم ونحن له مسلمون وأخبر في هذه الآية تكون آية سيالة عباد العباد أن الرسول صلى الله عليه وسلم للي من زن الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين da wanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin masu imani amanu sun yi imani bi hadhihi al-usul azima da waɗannan shika-shikan imanin masu girma wa bi jami'ir rusul kuma sun yi imani da dukkanin manzanni gaba ɗaya Allah yana da manzanni da ya aiko duniya guda 300 da goma sha uku manzanni ba annaba ba guda 300 a wata riwaya guda 364 Allah ya aiko su duniya to duk sun yi imani da su gaba daya kuma Allah ya gaya mana manzanni annabawa guda 25 cikin Qur'ani saura sun zo cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to gaba da yake so kai imani da waɗanda Allah ya gaya maka da waɗanda manzan Allah ya gaya maka da waɗanda Allah da manzan shi suka dunkule ba su gaya maka sunan su ba duk kai imani da su wa jami'il kutub kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani tare da shi duk sun yi imani da dukkanin littattafai gaba ɗaya Allah yana littattafai da ya saukar da su guda nawa guda ɗari da wani abu manya a cikin su ne alqur'ani at-taura linjila zabura su ne manya a cikin su su sufi ibrahima kaman ajisai ne juz'ai juz'ai ne su ne suke da yawa su bi Ibrahim wa Musa su ne masu yawa waɗanda su ma suna ɗauke da wazuzzuka da tunatarwa da guje ma duniya da ƙin duniya jama'a mu ƙi duniya an ce ka ƙi duniya ba an ce kai ta zama cikin cikin tsumma da ragga da dauɗa ba kana wari a'a wannan ba ƙin duniya ba ne ƙin duniya shine ga ta zo maka ka ce ka ba wani in ka ci riba sai ka mika ma wani riba amma yanzu kai in ka taso daga kasuwa da abin da ka sa ba kai ba ka kin duniya kenan walam yasna'u ba su aikata ba sani'a man amana bi ba'd irin aikin wanda ya aikata yayi imani da sashi wa kafara bi ba'd kuma ya kafarta da sashi ana ba kamar ahlul kitabu ba yahudi da nasara kaga su ba su imani da dukkan annabawa ba nasara sun yarda da annabi isa ba su yarda da manzon Allah ba kaga ba su yi imani ba yahudi sun yarda da annabi musa ba su yarda da annabi isa ba ba su yarda da manzon Allah ba kaga su ma ba masu imani bane wanda yake akan yahudanci bai yarda da manzon Allah ba bai yarda da in ka yarda da manzon Allah ba baka yarda da annabi isa ba ana nan dai To amma su masu mu masu imani mu ne dukkan mun yarda da kowa. Mun yarda da Isa alaihi salam. A wurin mu duk wanda ya taba Annabi Isa da mu da shi. Kamar ya taba manzon Allah muke ji sallallahu alaihi wa sallama. saboda ka mu gaba ɗaya muke Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa nutihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima wanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah ba su bambanta tsakanin manzannin Allah ba su ne mumine na kwarai. Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan wadancan kuma da basu yi Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan da halatil munharifina kama halin mutanen da suka kauce min halil adyanil munharifa daga ma abuta addinai waɗanda suka karkace sune yahudi da nasara وفي قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم a cikin hada manzon Allah da masu imani wuri daya Allah ce amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kaga Allah ya hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da almajiran shi wuri daya wal ikhbaru anhum jami'an da ba labari game da su gaba daya bi khabarin wahidin da labari daya sharafun azimun lil mu'minina akwai ɗaukaka mai girma da ta tabbata ga masu imani. A ce annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi imani ko muminai ma sun yi imani. Kasa yana nuna girmansu da daraja su kenan. Wa fihi a cikin aya akwai bayani annahu sallallahu Alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam musharikun mai yin tarayya ne. Lil ummati bi al'umma في الخطاب أسكن مغانا الشرعي له تشريع ودى أكي مشي تو دماز إيماني هذا سوچك إسين دليل يأينوني أكن كيب أنت النبي صلى الله عليه وسلم دوانا أبا وقيامه التام به أسكن سيوشي تككيا دوانا أبا دا الله يتيي تو هكا نسوما ما سي إيماني أنت سيي وأنه تكن آية أنا بينا ممو cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqal mu'minina ya tsere ma masu imani ya musu nisa bal faqa jami'al mursalina manzon Allah ma ya wuce dukkanin manzanni gaba daya kamar yadda mai alburda ya ce faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin falam yudanuhu fi ilmin wala karam annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce dukkan annabawa a cikin halitta ya hisu kyawun halitta kuma ya hisu kyawawan halaye cikinsu babu wani wanda yake kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin kyauta ko a wurin ilimi wa kullu ayin atar rusul alkiram biha fa inna mattasalat bihi min nurihi bihi duk abinda manzanni suka zo da shi na mu'jizoji sun dan tsosano na annabi ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fi kowa dole kai imani da wannan wa huquqihi fil qiyami bil imani wa huquqi a wurin tsayuwa da harkar imani da kuma haƙoƙin imani manzo Allah da ya wuce kowa wa qawluhu da Allah ta'ala ya ce wa qalu sami'na wa ata'na mun ji kuma mun bi mun yi biyayya mun yi da'a hada iltizamu min almu'minina wannan kaman alkawari ne daga masu imani da suka dauka amun li jami'i ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya gama dukkanin abin da manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama min al-kitabi was sunna na qur'ani da sunna to abinda ya tabbata cikin qur'ani mu'mine sun ji sun bi to abinda ya tabbata cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama masu imani na gaskiya sun bi wa annahum sami'uhu sama'a qabulin cewa sun ji abinda ya zo cikin qur'ani sun ji abin da ya zo cikin sunnan manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, sauraren da suka yi saurare ne na karɓa. Wa iza'anin saurare ne kuma na ƙaskantar da kai, wan ƙiyadin saurare ne na miƙa wuya da shawuwa ga aikin da Allah yake so a yi. Kaji. Haka ake so, in ka ji maganar Allah, to ka yi mata ladabi da biyayya kuma ka miƙa wuya gare ta. in abin da ba kai ne aka ce ana yi to kai in abin da kake ne aka ce a bari ka bari amfanin sauraron magana Allah kenan wa mazmunu zalika abinda wannan ya kumsa tadarruhum ila Allah cewa su masu imani suna duka ma Allah subhanahu wataala fi talabil i'ana a wurin neman taimako alal qiyam bihi akan tsayuwa da addinin musulunci gaba daya domin Allah ta'ala bai taimaka maka ba ba ka yawa ba ka da ƙarfin da za ka biyayya ga Allah sai ka nemi taimako wurin Allah in ka ce kanka ya ishe ka sai Allah ya barka da kanka baka iyawa wa anna Allah yaghfiru lahum cewa Allah zai gafarta masu ma qassaru fihi abinda suka tauya cikin shi min alwajibat na abubuwan da suke wajibobi ne ni wajibin da zamu aikata wa galibi sai mun tauye ba sai mun samu tawaya a cikin shi ko duk sallolin da zamu da azumin da zamu ko ba haka ba yawa ko azumi yake yi wata rana sai ka ganka kana kana gulmin mutane ko kana kalle kalle ko ba haka ba to kaga wannan tawi azumin ka yayi kai gulma azumin ka bai kare ba domin ba daga cikin abubuwan da suke kare azumi gulma amma dai tana rage maka lada sai da kake so ladarka ta cika ma a dora maka to an mira ka baya ai kaga abu bai ba to haka ma sallah in sallah ma mutum yana iya wani abu wanda zai rage mai lada to duka Allah yana yin gafara Umar takabuhu abinda suka aikata kuma min almuharramat na abubuwan da Allah ya haramta su ma Allah yana gafarta musu su wa kadhalika tabarra'u ila Allah haka nan ma suka duka zuwa ga Allah subhanahu wataala fi hadhihi al-adiyati nafi'a a cikin waɗannan addoyi waɗanda suke masu amfani wallahu ta'ala qad ajaba du'a'ahum kuma Allah subhanahu wataala ya riga ya karba addu'a su ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abu harshen annabin shi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai Allah ya ce qad fa'altu na aikata muna ganewa ko duk duk in an yi wannan in an karanta wani abu na sashen wannan aya din Allah na cewa qad fa'altu kufranaka rabbana wa ilayka Allah ce qad fa'altu na maku gafara din hadi da'awat wadannan addu'o'in da kuma karshen su rabbana la tu'akhidna in nasina sai Allah ce qad fa'altu rabbana wa la tu'ammil wa la ta'mil alaina isran kama amaltahu ala alladhina min qablina sai Allah ce قد فعلت ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت واعف عنا قد فعلت واغفر لنا قد فعلت وارحمنا قد فعلت أنت مولانا فانصرنا على القوم الله يشهد قد فعلت فأبن كوكا روكا نابك الله يكينا muka dai ma wannan gatan al'umma annabi albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana ji da manzon Allah sai sa yake ji da mu Allah ka ƙara mana sa annabi. Bazi dawat waɗannan addu'o'in maqbulatun karbabbi ne min majmu'il mu'minina qat'an daga dukkanin masu imani gaba ɗaya. Duk masu imani an yafe musu. Allah ya karba addu'o'in gare su wa min afradihim daga ɗaiɗaikun su ba. Jumlan mu'minai duka haka ɗaiɗaikun mu ma duka in muka yi Allah zai gafarta mu. Idza lam yamna min dhalika mani'un idan babu wani abu da ya hana fil afrada a cikin ɗaiɗaikun mutane gungun mu gaba ɗayan mu Allah ya mu gafara to kuma kowa cikin mu shi ma in dai ba wani abu cikin mu Allah ya sa wannan abun yana hana gafara ba to har kai Allah ya maka gafara wa kadhalika anna Allah rafa anhum al mu'akhadha haka ma Allah subhanahu wataala ya ci musu kama su bil khata'i wan nisyan a cikin kuskure da mantuwa duk wanda ya aikata wani abu da kuskure Allah ba zai kama shi da laifi ba ko ya manta yi kuna ganewa ko Allah ba zai kama ka da laifi ba kamar ka manta ga azumi kamar ce azumi yake yi ka nemi abincin ka ka abin nan ka dankara da kyau sai ka sha ruwa ka koshi kana jin daɗi ka ɗan huta kamance azumi yake wannan yana iya samuwa sai madan ta ce ma wayo da mi za mu sha ruwa inna lillahi wa inna ruwa sai ka ruwa ka kyale ta kawai kanka ce mata ka sha kyale ta to a daidai ba a gani da abin da kai ya kare ya kashin ruwan ka kai ba ka bukata wani shan ruwa nan gaba kuma sai ka zo ka yi yan ruwa ruwan ka a sha ruwan da kai yau ba maka jin wahala azumi Allah Allah ya koro maka arziki ba da gangan kai ba in kai da gangan Allah ya sani Allah ba zai karba zaman ka ba saboda ka karya shi to haka ba kuskure duk wanda ya abu da kuskure kamar ka kashe mutum da kuskure kana cikin tafiya wani ya gitta ma ka bige shi kaga ba da gangan kai ba Allah ba zai kama ka da laifin kisan kai ba wa anna Allah ta'ala alaihim shar'u kuma cewa Allah ta'ala ya sauƙaƙe musu shari'a shi ghayat at-tashil matuƙa sauƙaƙewa tara mu gaba daya dukkan gaba daya da imanin mu da ibadodin mu da mu'amalolin mu duk masu sauki ne kaga tsanani mu ne muka kawo shi wa lam yuhammilhum min al-mashaq Allah ta'ala bai dora musu ayyuka na wahala ba wal asar da kukumai ba ko kuma da tsanance tsanance wal aghlal da kukumai ma hammalahu ala man qablahum irin abinda Allah ya dora shi ga waɗanda ke gabanin su yahudu su fa in mutum yayi janaba sai dai sare za yanke wurin in dai ka yarda janaba ta taba ka to wurin ba wanke shaki ba yankewa ce da kayan ki sai ka sai likita a samu magani haka in ya taba rigarka ba a wankewa sai dai a sa almakashi a dace wurin in ya taba wandan ka haka nan mu ne Allah ya kawo mu wannan saukin ba dan komai ba saboda saukin kanmu su kuma saboda taurin kansu Allah ya tsananta musu fa bi zulmin min alladina hadu Allah yake saboda zalincin su ko kuma al'umma duk yadda ake ganin ba mu da kirki ba kirki gare mu da wuya a samu musulmi na zagin Allah ko yana gaya ma Allah bakan magana akwai wahala amma shi yahudu cikin imani shine zai gaya ma Allah bakan magana ba ba Allah kawai da gangan zai faɗa ma Allah bakan magana da gangan zai shaki annabi ya kashe shi ba da mantuwa ko wani kuskure ba kuma ba ya da wani annabi sai shi kuma ba ya da wani addini sai addini wannan annabin kaga mu ai ba yi ba ko ba ka da yadda malami ya bata maka rai kai kai malami ya bi ra'ayinka ya kiya ba ka shaƙe shi ko ba ka tura mutane a kashe shi ko muna ji in ka ga mutum ya kashe malam to sai irin waɗannan yan ta'addadin masu ɗaukar bindigogi su kuma yan ƙwaya ne mashaya ne ba su da hankali mutum cikin hayyacin shi dai ba zai kashe malami ba ko marin malami ba za ka yi ba to malam abin naku dai ka san yadda yake sai dai mutum ya haƙuri shi gaskiya ni ba na iyawa dai ya haƙuri malami gaskiya ba na iya wannan abu cikin ladabi kuma za ka mu malami ba tare da ka zage shi ba ko zage shi kake in ka gai sai kai shiru to yahudi sai su zage shi gaba da gaba zage annabi annabi ba malam ba bari maganin malam annabin Allah sun san Allah ke zai wayi sai su zage shi to shi yasa Allah ta'ala ga masu da wahala mu kuma yayin da Allah ya san mu muna da sauki yahudu irin yadda muke rayuwa ka iska mutum cikin dokar daji cikin bukka baya da hura baya da kunu baya da abinci amma ka kira sallah zai je sallah yahudu bayan haka sai ya gaya ma Allah ya ce Allah in kana so in zanki sallah sai ka bani kuɗi ya ga kawai gai zai karara ya ce annabi ka gaya ma Allah ba mu hoyin sallah ba mu da abinci mu kuma kaga ana haka nan wani yana jin nauyi ma ya ce malam da Allah roƙa mu Allah mu samu abinci yana jin nauyi ya faɗi wannan magana saboda yadda yake jin kunya Allah kada ka muna da kirki yadda ake ganin mu ba mu da kirki mun kowa muna da cikakken ladabi da Allah cikakken ladabi da manzon Allah walam yuhammilhum kuma Allah ta'ala bai dauka bai aza su ba dauka taqati fiye da abin da suke yi aikatawa Allah bai dora mu abin da ba mu iyawa ba kaga yayin da Allah ya dora mamu sallah hamsin ga yini tana da wahala lokaci hamsin luminti ashirin sai mun sallah dare da rana ko tsakiyar dare ne da yanzu nan mun tsaya mun sallah mun cika barakar bi ma da mun sallah biyu yanzu mun yi minti arba'in muna karatu da mun sallah biyu kuma mu kare yin wata nan da minti ishirin kuma duk minti ishirin kana cikin kwana ce kai lokacin sallah fa yayi ai ta sai an kira sallah su hamsin ga yini Allah ya san ba mu iyawa amma da farko ya gwada ma annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai kullum muka yi ladar sallah hamsin ake ba mu kullum bayan isha'i in dai kayi su dan Allah da kyawu Allah zai baka ladar sallah hamsin amma biyar kake yi faqad ghafara lahum Allah ya musu gafara wa rahimahum Allah ya tausaya musu wa nasarahum ala alqaumil kafirin kuma Allah ya taimake su ga mutane kafirai nas'alullah malai ce to muna roƙon Allah bari mu bar wannan addu'a saboda addu'a ce mai muhimmanci bari mu bar ta sai sai mun ƙara wannan karatun sai mu kawo ta saboda mu cika ƙarshen sura da ita ko يخبر تعالى أننا بعد الأبد عن إيمان الرسول والمؤمنين معه دقى إيمان من زن الله صلى الله عليه وسلم دا مؤمنان دا كي تاردش وانقيادهم دا كما بيك وينس وطاعتهم دا كما بيئيس قع الله وسؤالهم دا روقنس دا سكي مع الله تعالى مع ذلك تارد وانا المغفرة روقن غافرة دا سكي فأخبر أنه آمنوا بالله الله بعد الأبد جاسي إيماني دا الله وملائكتي سيماني دا ملائكون الله wa kutubi sun yi imani da littattafan Allah wa rusuli sun yi imani da manzannin Allah wa hadha yatadammanu al-iman bi jami'i ma akhbara Allah bi an nafsi wannan ya kunshi imani da dukkanin abin da Allah ya bada labari da shi game da zatin shi shi shine mai kaza shine mai kaza dole kai imani Allah shine abin bauta shi kare shine wanda ya kowa shine wanda ya halicci komi kuma Allah ta'ala yana da sunaye masu kyawu yana da sifofi masu daukaka duka yadda da wannan wa akhbarat anhu rusulu bihi kuma da abinda manzannin shi suka bada labari da shi game da shi min sifati kamalihi na sifofin kamala ta Allah wa nu'uti jalalihi da kuma wato sifofin daukakan Allah sifofi da suke nuni akan girman Allah ala wajhi al-ijmali wat tafsil abu sa fuska ta dunkulewa da kuma fayyacewa wa tanzihi da kuma tsarkake Allah ali tamthil daga kama da halitta daga kamanta halitta Allah bai kama da kowa kuma abal kamanta Allah da kowa wa ta'til da kuma kore ma Allah abin da yace yana da kakka kore mashi ka tabbatar tabbatar wadda ta dace da girman shi kama a ce Allah yana da fuska ka ce Allah yana da fuska irin tashi ba irin tamu bace yana da hannu ba irin namu bane muna ganewa ko yana da ido ba irin namu bane kawai shi ya bada labari sai mu faɗa haka nan amma duk lokacin da zamu tabbatar da su mu tabbatar da cewa ba irin na Allah ba irin na mutane bane wa jami sifatin naqs da kuma duk labaran da Allah ya bada labari game da su daga siffofi waɗanda suke na naƙasa na tawaya wa yatabammanu al-iman bil mala'ika imani da mala'iku ya kumshi alladhina nassat alaihim ash-shara'i jumlatan wa tafsila imani da malaikun da wato shari'o'i suka yi bayani suka yi nasi game da su a dunkule da bayyane wadanda Allah ya faɗi sunan su kai imani da su wadanda Allah ya boye sunan su ma kai imani da su wa alal imani bi jami'ir rusuli wal kutub kuma kan imani da dukkan manzanni da da manzanni da littattafai bi kulli ma akhbarat bihi ar-rusul game da dukkanin abin da manzanni suka ba da labari da shi. Wata bambanatu kutub kuma littattafai suna kumshe da shi, min al'akbari na labarai da Allah ya ba mu daban-daban da waɗanda manzo Allah ya ba mu labari daban-daban, walawamir da umarnin nuka wanda wahi da hali, wa annahum cewa lallai su masu imani la yufarriquna baina ahadin min rusuli ba su bambancewa tsakanin wani daga cikin manzannin Allah. Bal yu'minuna suna imani bi jami'ihim da gaba ɗayansu saboda mili annahum su manzannin Allah wasa'iqu su ne tsari bain Allah wa bain ibadihi tsakanin Allah da bayi su ne hanya in ba dan manzanni wa zaka san Allah ba sani irin wannan dai haka ne ko to ta hanyar manzanni ka san Allah shine mai halitta shine mai rayawa shine mai kashewa shine mai badawa shine mai hana kuma shine abun bauta kuma shi yace ai sallah in ba dan manzani ba ka san sallah biyar ka san isha'i huda ake magariba uku ake asuba biyu ake azhar ayi hudu asar ba ka sani azumi duk watan ramadan in yazo sai azumin kwana 30 ko ba daya in ba dan manzani ba ba za ka san wannan ba saboda su manzanni suke karbo sako daga Allah su gaya maka kaga dole ka jinjina musu suna jan aiki ka jinjina musu ka gode musu domin sun zama to sanadiyar tsamo ka daga fadawa cikin halaka wal kufru bi ba'dihim kafir cewa da sashen manzanni kufrun bi jami'i kafircewa ne da dukkanin su gaba daya bal kufrun billah kai kafircewa ma ne da Allah duk wanda yake yarda da domin Allah ne yace wani manzo na ne kai kuma kace baka yarda ba ka ka kafirta da Allah kenan Allah ya raba mu da kafirci wa qalu samina ma amartana bihi wa nahaitana mun ji abin da ka umarce mu da shi da abin da ka hana mu duk mun ji wa tana laka kaga su yahudi cewa suke samina wa asaina mun ji amma mun kiya me za a yi wala manzo kai manzo na wa'azi fa cikin masallaci annabin su ce kai ba ai an ki ba ai abin da za ka yi ka gaya mu musulmi suna haka nan ina sai wurin taron siyasa za ka gana ba mu yarda ba ba mu yarda ba amma ka ji wurin wa'azi ana ba mu yarda ba malam nawaji kana wallahi malam ba mu yarda ba ko magana ba ta ma daɗi ba dole ka ce dini kenan sabanin hankali baka yarda da abun ba amma sai kai ladabi ka ce sabanin hankali ke wa qana kuma mun da alaka gare ka fi zalika a cikin wannan walam yakunu basu kasance ba mimman qalu sami'na wa asaina daga cikin waɗanda suka fari mun ji mun kiya walamma kana al-abdu yayin da bawa ya kasance labudda an yahsula minhu taqsirun babu makawa tauyewa ta faru gare shi fi huquqin lahi a cikin haƙoƙin Allah ta'ala wa huwa muhtajun ila maghfirati ala dawam kuma shi yana bukata zuwa ga samun gafaran Allah ko da yaushe qalu sai suka ce ghufranaka Allah ka yafi mana ai nas'aluka maghfiratan lima sadara minna muna roƙonka gafaran abin da ya fito daga wurin mu min taqsiri na tauyewa wa dhunubi da zunubai wa mahwi ma tasafna bihi da kuma goge abin da muka saffinta da shi min al'uyub na aibuka to abin da yake aibi ne gare mu lahani ne kuma siffan mu ce to muna so Allah ka shahi mana wannan wa ilaikal masir kuma makoma zuwa gare ka ne ay almarju makoma li jami'il khalaiq ga dukkanin halittu gaba daya kowa sai ya koma wurin Allah kamar yadda muka karanta aya wattaqu yawman turja'una fi ila Allah fatajzihim sai kai masu sakayya bima amilu game da abin da suka aikata min khairin wa sharri na alkhairi da kuma sharri Allah ta'ala ya kare mu daga sharri ya hada mu da alkhairi wallahu ta'ala alam a kira sallah sai mu ci gaba ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa la ma kasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ما ليس لما نزل قوله تعالى يا عند فدع الله سبحانه وتعالى يسبكوا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على المسلمين وأن سيطنني أكم مسلم أكم مسلمين لما لما توهموا صبر أبن سكي تنانين أن ما يقع في القلب cewa da abin da yake faɗo ma mutum cikin zuciya min al'umuri lazima daga cikin al'amurra waɗanda suke masu lazumta, masu riƙewa ga zuciya wal'ariza da waɗanda suke kuma bijirowa almustaƙirra masu tabbata wa gaira da waninsu mu'aka zo da bi cewa za a kama su da shi. Ba akbaran wannan da mai magana shi, ba akbaran biya da aya sai Allah ya ba su labari da wannan aya, annahu cewa lallai shi Allah la yukallifu nafsan cewa bai dora marai wani abu illa wusa sai abin da take iyawa ay amran tasauhu taqatuha sai dai lamarin da wato iyawarta ta wadace shi mana abin da muke yawa kada Allah ya sanya mu Allah da yace mai azumi tun ketowa alfijir mu kame daga cin abu sai rana ta fadi muna iyawa ka taɓa ganin wanda ya mutu saboda azumi babu wahala dama dan adam kullum ba cikin wahala yake ba za ka yi wahala mai digi ba sai wahalan da ya adaire ta suke ba ta ishe mutum ba wahala ta kai da ba ka duk sai ka zarka da garin nan kana ta daukan mutane ka aje kai nan sai sai ga mutum ma duk gaba da ya gigi in yi wani abu da Allah yan adaire ta zan ki tausaya musu in sun yi wani abu zan ki ka kyale su kawai saboda duk jikinsu gaba ɗaya ya gigice ba san ma wani abin suna yi ba an gaji tun da zaba kana ta yawo kayi nan kayi nan kayi nan kayi nan a duk jikin mutum ya girgije saboda haka wani abin ba da gangan bane wani kuma da gangan ne da abin da zaka musu ka musu wa akhbarahum bi hadhihi al-aya Allah ya ba su labari da wannan aya annahu la yukallifu nafsan illa wusaha cewa Allah bai dora musu komai sai abin da suke iyawa ai amran tasawu taqatuha wa la yukallifuha Allah subhanahu wataala bai dora mare wa yashqa ko kuma wala yukallifuha abin da zai wahalar da ita wa yashqa ya tsananta mata kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku wahala cikin addini ba fa aslul awamiri wan nawahi aslin umarnin Allah da hanin Allah laysat min al umuri allati tashqu ala al nufus basu kasance daga cikin al'amuran da suke bada wahala da tsanani ga rayukan mu ba to abin da Allah ya ce mini ba wahala a cikin shi bal hiya ghidha'un lil arwah abinci ne ga rayukan mu wa dawa'un lil abdan magani ne ga jikin mu wa himyatun ani darar sannan kuma ba da kariya ne daga dukkan abin da zai cuta mu ina ganewa ko wallahu ta'ala amara al-ibada Allah ya umarci bayi bima amarahum bihi da abin da ya umarce su da shi rahmatan saboda tausayi wa ihsanan saboda kyautatawa wa ma hada tare da haka idza hasala ba'd al-a'zar idan waɗansu uzurruka suka faru allati hiya madhinnatul mashaqqa wurin da ake tsammanin wahala ne ta samu hasalat takfifu sauƙaƙawa wa tasili da rangwantawa sai ya faru asna addinin mu sauƙi gare amma ka samu wani hamzarin kuma wanda zai sa a ƙara sauƙaƙa ma kuma sai Allah ya sauƙaƙa in ma bai iskatu yani mukallaf ko dai da yayi ma mutum gaba daya kamar tsuwa in ka tsufa sosai ka kwarari shekara 90 da wani abu kaga ba ka yi azumi ko kuma ma rishin lafiya shekarar kama talatin ko ishirin da biyar amma rishin lafiya ba rishin lafiya ka tana buƙatar duk awa biyu ka cito ka ci abinci ciwon ka ba ya san yunwa a gaba ka iya azumi an yafe maka azumi shi kenan gaba da an yafe ma sai ciyarwa dama shi sauƙi ke gare addinin kuma saboda wata matsala ta faru kuma sai a ƙara maka wani sauƙin aw bi iskati ba'dihi ko kuma da sarayar da sashi kama fi takhfif 'ala al-marid kama kawo sauki daga mara lafiya wal musafir da matafi wa ghairihim da wani su kuma akhbara ta'ala sanna Allah ta'ala ya bada labari cewa anna li kulli nafsin ma kasabat min al-khair cewa duk abin da rai ta aikata na alkhairi ya tabbata gare ta wa alaiha maktasabat min ash-sharri akan ta ne abin da ta aikata na sharri shi ma kowane sai Allah ya maka hisabi wala tazir waziratun wizra ukhra cewa wata rai ba ta dauke ma rai wani laifin wata ran ba wanda zai dauke maka laifin laifinka ba za ka dauki naka shi ma wannan zai dauki nashi wala tadhabu hasanatul abd li ghairihi kyawa walla dabbawa ba su tafiya ga wani ba ka yin sallah a ba liman ladarka a liman za a bashi tashi kai ma baka taka wa fil itiyani bima kasab bi kasaba cikin zuwa da cewa Allah ta'ala ce kasaba fil khairi cikin alheri addali wanda yake nuni ala anna amal alkhairi lalle yake alkhairi ya hasulu lil insan yana faruwa ga mutum bi adna sa'yin minhu da mafi saukin aiki da gare shi bal bi mujarrad niyyati alqalbi kai da tsantsan niyyar zuciya ma kana iya samun alkhairi niyya kai niyya baka yi ba kai niyya yau insha Allah zaka tashi cikin dare kai raka'a goma kawai sai bacci ya dauke ka sai da ka jana as-salatu khairun minan nawm shikenan ka ka samu ladan raka'a goma wurin Allah ka so kai bacci ya dauke ka kai niyyar sadaka yau kace sai kai sadaka ta dala 50 sai kudin suka fadi ladanka ta tafi wurin Allah kai ne za ka yi salati dubu kawai sai ka tashi ba lafiya ba kama sai inda kake ba an yi likita da kai kenan za a baka ladan salatin ka dubu duk abin da kai niyya ba yi ba ko kai niyya kawai sai tafiya ta zo aka ce ai ai muku mutuwa wani gari can kauyen a ga duka gigi ce gaba daya wata tsohuwar kakarka ta ta kwanta damu shi kenan kaga duka mance kuma lokacin da za ka yin abin da aka ce an yi rasuwa kuma yanzu za a rufe ta shi kenan ba kai kenan kamance gaba ɗaya mutuwa ta gigita ka sai Allah ya rubuta maka ladarka niyya kawai wata biktasaba Allah ta'ala ya zo da iktasaba fi amali sharri a cikin aikin sharri lidalalati domin ya nuni ala anna amala sharri akan cewa lalle aikin sharri la yuktabu ala al-insani ba za a rubuta ma mutum ba hatta ya amalahu har sai ya aikata shi wa yahsula sa'yu har sai aikin shi ya tabbata kuna ganewa in kai niyya aikata sharri baka yi ba ba za a rubuta ma ba saboda baka yi shi ba ji tausayin Allah wannan kuma in kai niyya baka samu dawa ba saboda wani uzuri sai an rubuta maka ladarka cikakka aiki mai kyau shi kuma mara kyau kai niyya sai baka yi ba amma malamai suka ce sai in ka fasa yin shi saboda tsoron Allah yawwa to barawo yaje yace wancan gidan sai yayi sata saban Allah ne zai ko yawwa da yaje kawai sai ya samu gidan ba ya keta ruwa ya bambara kowa yayi dai sa kiluluwan shi ba kullan shi bai fasfartin shi duk suka ki bude kowa ina hakura shi kenan na bari ba ne bai da lada saboda ya gaza ni. Mutum ya sa hannu cikin aljihun wani yana ɗiban kuɗi ne, sai da ya jawo gadi takardu ne a shi. Ya ce ka, rere, me da mai nama fasa satan nan nina ba ka da lada saboda ka ba sa ne saboda baka samu dama ba. Amma shi yake alheri duk lokacin da ka tunkare shi baka yi ba saboda wani uzuri Allah subhanahu wataala sai ya baka lada. Allah ya ba mu lada Allah ka samu cika da imani Allah ka samu kare da duniya lafiya nan za mu kwana insha Allah yawa ke gare shi ba mu san daidai nan za mu tsaya ai tafsiri ne yake Allah ka samu cika da imani Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka kawo mana karshen walalu gaba daya Allah ka dauke mana su ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka kawo mana kasuwa mai albarka ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka shirya an ta'addan mu da barayin mu ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah shirya ta addinin musulunci matasan mu gaba da Allah ka shirya da su ya Allah kamarin su da yan matan su ya Allah Allah ka kara mu shugabannin mu tausayi da adalci Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah da rayuwar jami'an tsaron mu gaba da ya Allah Allah ka kare su daga harara in ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka kawo mana karshen wahala gaba daya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka samu kari da duniya lafiya ka gafarta mana zanubban mu ya Allah yan uwan mu da suke shan wahala a hannun Yahuda Allah ka kawo karshen wannan wahala da suke sha Allah ka dora su akan su ya Allah Allah ka dora su akan Yahudi ya Allah Allah ka kawo karshen Yahudi ya Allah Allah ka watsa su ya Allah ka watsa taron su ya Allah Allah ka raunana su ya Allah Allah ka kawo karshen karfin su ya Allah da karfin waɗanda suke taimaka musu suke goyon bayan su ya Allah Allah ka rusa su gaba ɗaya Allah Allah ka kore su daga wannan wurin da suke ya Allah Allah ka nuna mana bakar rana a cikin Yahudawa ya Allah Allah ka gwada mana bakar rana a cikin Yahudawa Allah ka gwada mana bakar rana a cikin Yahudawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin